يا همة شيدي إلى من الرحمن الحمد لله رب العالمين يا علي samu da yanzu a sa ana so ana sa ta tuna zuwa sai a ta yi rigimar neman kujera an su ji wurin makamula to suna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء أنصتوا رحمكم الله
مثل الذين كفروا بربهم
to muna cikin suratu ibrahim alaihi salam kamar yadda jiya muka yi bayani cewa mun kare wato mun kare suratu ra'ad mun shiga wato suratu ibrahim alaihi salam akwai abubuwa da yawa wanda na yi bayani cewa kowace sura an yi ta aka karanta ta za a ji ta kunshi abubuwa wato keɓantattu wayansu abubuwan da suke zuwa a kowace sura babu sai ga babu su a wata sura sura wato wannan yana daga cikin wato mu'jiza alkur'ani mai girma amma akwai abubuwan da duk yawancin surorin nan za ka ga sun tare su kaga wato idan muka duba farkon suratul ra'd za mu ga wato an fa ubangiji ya fara mai da nuna wato dai girman qur'ani ne wato a fahimci dai qur'ani kuma a fahimci cewa qur'ani fa zancensa ne shi ya aiko shi wato shi ya aiko da alqur'ani sannan kuma kamar yadda za a fahimta har ila yau wato ikon allah tabaraka wa ta'ala shi qur'anin nan gashi da harshen larabci allah ya aiko shi kuma ya aiko manzanmu na muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi kuma manzo Allah ya zo a lokacin da laraba suke gane fasahar su suke suke da wato fasaha wato a lugar larabci ba wanda ya yi sai ya jayayya da su amma Allah ya ce da su su kawo wannan littafin da ya aiko su kawo ko da sura ɗaya wadda da harshen su ne ƙur'ani da rugar larabci ne to su ma kuma da rugar larabci suke magana to Allah ya ce to ai ta haddin su su kawo koda wato sura ɗaya daga cikin sura alƙur'ani suka kasa kuma a ciki za mu fahimci cewa Allah tabaraka ta'ala ya mana nuni da cewa mamaki mamakin kafirai mamaki wa'anda suke ganin cewa su suna da fahimta amma su zo su sassaƙa dutse ko su sassaƙa katako kuma su rika zuwa suna cewa wai shi ne ubangijinsu su suka sassaƙa shi su suka gyara shi amma kuma suna cewa wai shi ne shugabansu to kaga wannan abubuwan da zai wannan ai sai mahaukaci eh kuma ba wanda zai wannan ba mahaukaci ne a cikin dai suratul ra'd da Allah yana mana darajar dan adam dan adam yana da girma Allah ya girmama shi to duk za a fahimci wannan sannan kuma allah ya mana bayani tsakanin ba har gaskiya da rashin gaskiya wato gaskiya ita take tabbata rashin gaskiya ba ta tabbata eh kamar yadda ya kama da misali wato tahowar ruwa ruwa in ya tashi tahowa zai taho da butaci idan ya taho da butaci wannan ruwan da zai amfani mutane shine a ƙasa amma wannan gurɓataccen abin da yake saman kusan wannan abu ne wanda yake mara amfani kusan yayi shi za a zubar da shi sannan ubangiji ya mana bayanin cewa wato shi kansa gwal gwal yadda yake gwal an san darajarsa da kimarsa amma ba za a ga amfaninsa ba sai an sa shi a cikin wuta wannan wutar da aka sa shi a ciki eh, in ya tafasa ya tafasa ya tafasa abinda zai ɗago saman nan ba da wani amfani kwashe shi wannan wannan wato kumfar da wannan bakin ya ake da suna bakin wato abin da me ake ce masa eh eh, to wannan dai bakin eh, to wannan duk kusan bai da amfani kwashe shi za a zubar da shi ba zai wani amfani ba amma abin da yake ƙasa shine mai amfani to misalin da Allah ya mana wato shi wannan abin da ake kwashe a zubar shine wato shine shine ƙarya amma abin da yake kwance a ƙasa shine gaskiya shine yake tabbata da'ima eh sannan kuma ubangiji ya alƙawari duk wanda ya kyautata zai kyautata masa duk wanda ya yi imani da manzo Allah to sakamakonsa aljanna wanda kuma duk bai imani da manzo Allah ba to sakamakonsa wata jahannama eh babu abin da zaka je wa Allah da shi bai sa ka- ka ka tsira daga wutarsa sai dai ka je masa da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo masa da imani da manzo Allah to shikenan ka tsira ga eh ko ina na wani sai a san wani shigo mana ba shi buɗe masa yi sula lokaci sula lokaci ba a zo zo ka Allah ya samu na wata kujera sula da rana da wata zama ya mutane a ba karama irin ƙananan da ana da ƙananan kujeru shi lafiyar sa lafi zauna ka sama ajiye an su jura himakumula to abinda za mu fahimta kenan sannan kuma allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da dukkan manzanni duk manzanni allah ya kubutar da su saboda kar a ga rashin zuwan wato wata mu'jiza daga wajensu ne allah ya tabbatar da cewa shi ke kawo mu'jiza ba su suke kawo mu'jiza ba za a fahimta a cikin wannan surar domin duk abin da suka nemi ya kawo mazala ya kawo musu ayoyi sun nemi cewa ya kawo musu irin abin da annabi musa ya zo da shi na sanda ko kuma ya zo musu da hannu ko kuma ya zo musu da irin wato taguwa annabi sanu duk sun nema mazala ya zo da shi allah ya ce ba kai ne ba aikinka ba ne yanzu zuwa da wata aya mu aikinmu ne kai kawai abin da yake kanka mun aike ka ka gaya musu wanda ya bi ka kai masa albishi wanda kuma ya saba maka kai masa narko shine abin da yake kanka to za a fahimci cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da manzanni in ba- an ba a ga wata mu'jiza ba ba su ne dama ya kamata su zo da ita Allah ne yake kawo ta eh sannan kuma Allah ya nuna mana irin wato a cikin sura za mu fahimci izgilanci da kafirai suke yi izgilanci domin mutum ya zo ya ce a gaya masa a yanko sama ta faru ai izgilanci ne wannan a ce wai wai ka ce wai sama ta yanko ta faru to ai Allah ne ya yi sama ko ba manzo ne ya yi sama ba Allah ne ya yi ka gani shi yasa za mu ga a cikin surar Allah tabaraka wa ta'ala yana ta haƙurƙurtar da manzanni khasatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen surar Allah yana cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wa'annan abin da muke gaya maka don kai haƙuri allah ya kawo masa kisar mutanen annabi hudu da abin da ya faru kisar mutanen annabi salihu da abin da ya faru kisar mutanen annabi shu'aibu da abin da ya faru kisar mutanen annabi lut da abin da ya faru duk ma allah ya kawo wa'annan kisoshin dukkan su allah ya kawo ne zaman zala ya ji irin abin da ya gabata eh ya ji cewa fa ba fa a kansa aka fara izgilanci ba shi aka fara yi ba duk manzannin da suka fice an musu izgilanci kafiransu sun gaya musu baƙaƙen maganganu sun ƙaryata su sun nemi su kawo abubuwa wanda yake ba su ne suke da ikon kawo su ba to duk allah yana gaya mazala don ya sa haƙuri a zuciyar mazala sallallahu alaihi wasallam kullum na usu alaika min an ba'i rusuli ma nu sabitu bihi fu'adak eh muna gaya maka labarukan su don ka samu nutsuwa wannan duk abin da kafiran nan suke ba akan da suka fara ba. eh kuma a ciki Allah ya nuna mana ƙarshen ƙarshe abin yabo to shine na mai imani da al'aqibatul mahmudatu tana ga wanda ya imani ya bi manzala sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi manzala ba ko yana kan addinin da aka kawo na asali to wannan addinin dama ya riga ya ƙare an shafe shi domin al'islamu ya jubu ma ƙablahu inna dina inda lahil islam daga zuwan musulunci duk wata shari'a ta ƙare duk wani littafi da allah ya kawo an gama da shi kawai in kana so ka karɓi a wurin allah to ka riƙe alƙur'ani ka yi imani da manzo allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani manzo da zai wata magana da manzon ma yana nan to abinda zai taimake shi ko zai cece shi ya bi manzo allah domin kowanne daga cikinsu sai da ya karba alkawari wai za su wai za fa sallahu misaqan nabiyina ko haƙi zuwa ƙarshen aya kowanne annabi za a aiko shi sai da ya alkawari cewa idan manzala ya same shi zai bar abin da yake kai zai dawo kan abin da manzala ya zo da shi to saboda haka annabawan su mata suna nan manzala za su bi duk nan ce muku ka masu kujerar su tuntuni
kananan ne ba a kuwa su a ko wata anan na wacce muke zama a ciki na wannan ta yi gangan gangan gangan ina wannan ta cikin nan ina wannan kujerar nan kawo ta wani sauri ba za a sa wani sa sauri sa sa a nan Bismillah.
wacce ne Ko da- Ya kaka. saboda haka duk waɗannan za a fahimce su a cikin wannan wato sura wato za a fahimce su a cikin wato suratul ra'ad ita ma yanzu sura da muke cikinta suratul ibrahim alaihi salam ita ma akwai abubuwa cili da za mu fahimta a ciki wanda insha Allah za mu za mu yi bayan- muna tafiya duk a rika lura da abubuwan da suke cikinta shine Allah yake ce mana masalul ladzina kafaru bi rabbihim sifa wa'anda suka kafirce da ubangijin su mubtadani wa ibdil minhu amaluhum ayyukan su أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كفروا على شيء to sifar wa'anda suka kafirce da ubangijin su amaluhum wato ayyukan su as-salihatu wato ayyukan su wato ta gari abinda duk suka aikata na gari kamar sada zumunta kamar sadaka eh kamar wato duk wani aiki da za a ce aiki ne na- na gari eh suka yi to misalin to wajen rashin amfani duk abin da suka yi wannan bai da wani amfani shine ubangiji ya ce yake ce mana ka- karamadin kamar toka ce ishtaddat bihi rihu da iska wato ta yi tsanani akan wannan tokar fi yawmin asifin ayini wanda yake mai guguwa yanzu aka zo aka zuba toka akan siminti guguwa ta taso me za ta bari ba abin da za ta bari to aikin su kenan duk aikin da suka yi na alheri kamar guguwa ce ta tafi da wannan tokar ba zai amfane su da komai ba eh shi ne ke cewa fi yomin asibin shadidin rihi mai tsananin iska rawa nasu shadidin hububin rihi mai tsananin tashin wato iska fatar al-hujalatu sai ta sanya shi haba'an kamar ƙura mai sura abin ɗaiɗaitawa la ya ƙuduru alaihi wato ko kuma la ya ƙuduru alaihi ba a samun iko a kansa yanzu wannan guguwar da ta zo ta kwashi wannan tokar waye zai iya cewa zai dawo da ita ya haɗa ta waje ɗaya ba za a iya dawo da ita ya haɗa ta waje ɗaya ba eh la ya ƙuduruna ai su kafiran ba sa da iko ala shay'in bisa wani abu ma kasabu daga abin da suka aikata ai la yajiduna lahu sawaban ba za su samu sakamako ba daga aikin da suka yi wato kyawawa li adam shar'ihi saboda rashin sharadinsa sharadin amfani da abin da aka yi kyakkyawa imani da mazalla to idan ku ba imani da mazalla ba to ba za a samu mashuruɗi ba ko in ba sharadi ai ba mashuruɗi ehem ذلك هو الضلال البعيد zalika wancan naka huwa dalalu shine halaka al-ba'id mai nisa ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحج alam tara shin baka duba bane ya kai ya kai mukhadab wanda ake zance da kai istifhamu tagririn istifhamu ne tabbatarwa baka duba bane annal ai kai duba ka san annal cewa Allah khalaqa samawati shine wanda ya halicci sammai wal ardi da kasai bil haqqi da gaskiya eh wato shine ubangiji ne ya halicci sammai da kasai da'iman ubangiji yana nuna mana halittar sammai halittar kasai da kafirai suna da hankali sai su ba wanda yake da iko ko ba wanda zai iya yin wannan abin ba Allah ba eh Allah ne kadai zai iya yin wannan to shi yasa daima Allah in ya tafi ya tafi sai ya dada maimaita mana dan mu tabbatar da wahdaniyar ubangiji tabaraka wa ta'ala ehem إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد jadi in ya sha in Allah ya so ya zubi ku zai tafi da ku ya ku mutane ya zo kuma da wata halitta sabuwa badalakun misalan musanyan ku sai ya zo duk baki ɗayan halitta sai ya tafi da su shi kenan sai ya kawo wasu sai ya zo su mai kamar yadda aka yi wato waɗansu al'ummatai da waɗansu manzannin ai baki ɗaya yanzu misalan abin da ya faru a kan wato kuraƙon mulodin ko ai wato alƙaryunsu guda hudu ai wato banda su ahalin annabi lutu da aka ce su fita ba wanda ya saura baki ɗaya mala'ika jibril aka sa Allah ya sa shi ya ɗaga ƙasar ya kife ta sannan kuma aka zo aka yi musu ruwan duwar wasi to kuma bayan wannan bayan an halakar da su rayuwar ba ta ci gaba ba ai Allah wasu ya kawo aka ci gaba da rayuwar to duk wanda ya saba wa ubangiji ubangiji yana da iko wanda zai tafi da duk halitta kuma ba za ta cutar da shi ga komai ba ba za ta cutar da ubangiji ba wa ma zalika alallahi bi aziz وما ذلك على الله بعزيز wannan ba mai tsanani ne magwayi ga Allah tabaraka wa ta'ala ba وبرسول الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهلكتم مغنون عنا من عذاب الله min من shay شيء wa barazu ai halitta sun fito baki ɗayan su kaga anan sai ya ce mana wa barazu sai mana tabiri da fi'ili madi ko ai fi'ili madi yana zuwa ne akan abin da aka yi shuɗi eh abin da aka yi shuɗi shine fi'ili madi eh to abin da yasa ubangiji nan za mu daɗa fahimtar mu'jiza alqur'ani ka gani wa barazu lillahi wannan fa ana maganar alkiyama ranar alkiyama ne za a yi wannan eh amma sai Allah ya ce wa barazu halitta baki ɗaya sai suka fito eh sai suka fito kaga sun fito ai magana ce ta shuɗe to wannan shine wato saboda hakikanin abin da zai aku babu hukunto a cikinsa wato allah ya kawo fili mazi a nan saboda afkuwar wato wannan abin da ya faɗa ɗin nan wato babu shakka a cikinsa abin da tabbas zai aku bi itibari ma sai ku shine yace halitta sun fito baki ɗayan su zuwa ga allah faƙalar du'a famu sai wato rauna na su ne mabiya suka faɗa suka faɗa ne da sun da saka wanda suka yi girman kai su ne almatubu'ina waɗanda aka bi manya-manyan da suka ake biyayya gare su to su raunana sai su ce ina kunna lakum taba mu dai mun zama masu biyayya gare ku ba taba din nan jami'i ne na tabi to mu dai mun zama muna biyayya gare ku fa halantum gumuna anna min azabillahi min shay shin za ku iya ije mana wani abu daga azaban Allah eh za ku ije mana wani ai da ma mu a duniya ko muka rika bi ko ko rika ce mana kaza za mu yi mu yi ko ka rike mana jagoranci to gashi yanzu mun zo kuma abu ya zo ya canja mana to yanzu yaya me za ku iya yi mana a cikin azabar da Allah ya ce za a yi to ya za a yi ai ba abin da za su iya yi ko ƙalu me za su ce sai suka ce ƙalu mm.
قالوا لو هدينا الله لهديناكم to min ta ƙula min ta farkon nan ta tabiyi ne ce saniya kuma ta tabiyi ne ce ƙalu sai shushu wato wato almatbu'una wa'anda ake bin sai suka ce la hadana Allah da Allah ya shirye da mu la hadana kum da mun shirye da ku ai ma'ana la da auna kum da mun kiran ku ila dura zuwa zuwa ga shiriya mu ma ai Allah ne bai shirye da mu ba shi yasa bamu ja ku zuwa ga shiriya ba سواء علينا أجزئنا أم na صبرنا daidai ne Allah na gare mu ajizi ina mun gaci ya amsa barna ko mun yi hakuri ما لنا من محيص ba mu da mafaka ba mu da inda za mu fake ba mu mabauta inda za mu je mu fake وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم Mm, wa ƙara shaidanu sai iblis ya faɗa ce da maƙudiyar al'amuru yayin da wato aka hukunta al'amari allah ya riga ya zarta kuma da komai an shigar da 'yan aljanna aljanna an shigar da 'yan wuta wato an shigar da su wuta to kuma shi kenan sai duk aka tara su alaihi a wajensa sai shi shaidan dan wato a tabbatar da wato halakarsa sai ya ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya bilba'su da tashin alkiyama wanda za a yi da sakamako in ai tashin alkiyama kuma za a zo a saka wa kowa irin aikin da yi eh to shikenan fasadan akum da ya gaya muku haka ya muku gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne ko attukum ni ma sai na zo ne muku alƙawari annahu gairu kayan cewa wannan tashin alkiyama da hisabi ba zai yiwu ba ba shi ba to fa halattu ko gashi yanzu ni kuma na saba muku eh to lokacin da ya wannan magana lokacin da ba ta da amfani ne domin a lahira ne duk abin da za a je da shi lahira a duniya ake tattalinsa ake shirya shi ake tafiya da shi eh to shine yake cewa ma kana li alaikum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم li لي wa ma kana li alaikum min sultani mun dinnan zai ya ce ba ni da iko ga akan ku ba ni da iko akan ku ai ba ni da wani karfi ba ni da iko akharukum da zan rinjaye ku alamu ta ba ci bisa bina illa bi wa na lakin sai dai an da'autukum ni kiran ku nayi fassa jarfum sai kuka amsa mun فلا تلوموني ولوموا أنفسكم Kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ala ijaba ce bisa amsa min da kuka yi ما أنا بمصلحكم وما أنتم bi musrihi ni ba zan cece ku ba kuma ba za ku cece ni ba إني كفرت بما أدركتم من قبل ni na kafirce wato da abin da kuka yi min wato na tara ni wato tara min wato bauta da ubangiji ai bi shirafikun da tara ku iyaye gare ni ma Allah tare da Allah kuka hada ni da Allah kuke yin bauta guda biyu eh kuna cewa mu ma Allah ma Allah ne min kabla الظالمين لهم عذاب أليم eh to ni ne na kafirce da abin da kuka shi kuka shirku da shi ai bi shirakikum da shirkin ku iya ya gare ni ma Allah ya tare da Allah Eh, min qabl tun gaba su- abin da wato kuka bi duniya a duniya wato wannan tara wato wannan bauta da bauta ubangiji da kuka yi a duniya to ni ba ruwana da ita ni na kuɓuta ni ban sa ku wannan ba to shikenan sai Allah ta'ala ya ce inna zalimina hakika dai azalimai sune kafirai lahum azabun shi alim azaba mai radadi ta tabbata gare su وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ina خالدين fiha بإذن ربهم rabbihim aka sai aka shigar da wayanda suka yi imani suka aikata aiki na gari aka shigar da su aljannatai wani tajrimin ta hata yal anhar kurme suke gudana karkashin ta suna masu dawwama fiha a cikin da izinin rabbihim da izinin ubangijin su Allah ma ja'alna minhum تحيتهم فيها salam سلام gaisuwar su fiha a cikin wato aljannar minallahi daga Allah wa minal mala'ikati da kuma mala'iku wa fi ma bainahum da gaisuwar su tsakanin su su isu salamu shine aminci ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نخلها ثابت وفرعها في السماء sannan to ga wani misalin ma Allah ne ya kuma ya kuma saba mana shi misalin imani da kafirci eh Allah ya kuma saba mana wannan wato wannan misalin shine yake cewa alam tara shin baka gani bane ai tanzu baka duba bane kai ba zaraba Allah masala ya Allah ya saba misali kalimatan kalma ɗayyibatan wato wata suke ɗayyibatan tsarkakakkiya da daɗa ita ce la ilaha illallah ka shajaratin kamar itaciya ce ɗanyi bace ita ma ta tsarka mai daɗi hiyar na halatu ita ce dabiniya asuluha asalin ta sabitin tabbatacce ne bil arda a cikin ƙasa wa farko ha reshen da kuma fi sama a cikin wato sama yake tuti ukul ha tana ba وفي da قبلها كل حين بإذن ربها ha tana ba da abincinta ma'ana tana ba da 'ya'yan itatuwa ta kulli hinin a kowane lokaci bi izinin rabbi ha da nufin ubangijinta ainihin ka zalika kalmatul imani haka nan ma kalmar imani sabitatun tabbatacciya ce bi kalbi mumini a cikin zuciyar mumini wa amaluhu aikin mumini kuma ya sa'adu yana hawa ne ila sama zuwa ga sama wa yanaluhu barakatuhu albarkarsa tana samunsa wasu wabu da sakamakonsa kullum wakilin a kowane lokaci ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم Karo يتذكرون Allah yana saba misali linnasi yana bayanin wato misali linnasi ga mutane la'allahu wanda hakika su wani suka yi la'akari da wannan misalin ya tazakaru na ayyata izuna sa wa asu bu yi mununa billasi imani ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من kin kare to mun gama wancan misali na imani eh to ga kuma misali na kuma na rashin imani eh sai Allah yake cewa wa misalin kalimatin khabisitin misalin kalma da take kazama wa hiya kalimatul kufri ita ce wato kalmar kafirci ita kuma ka shajaratin kamar ita ce ya ce khabisatin wato wato kazama hiya alhanzar ita ce kwartowa kututussar da aka timbike ta min fokilar da aburbushin ƙasa malaha min ƙarar ba ta da wani matabbaci ai musa ƙarfin matabbaci wasa batin ba ta da tabbata to ka zalika kalimatul kubri haka nan ma kalmar kalmar kafirci la isbata ala sabata laha babu tabbata gare ta wala far'a ba ta da reshe wala baraka kuma ba ta da albarka da abin da ya shafi kafirci yusa fito يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي shara الآخرة Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani eh, a rayuwar duniya yana tabbatar da su bilkawar sabiti da zance matabbaci hiya kalimatu tauhidi ita kalmar tauhidi wacce ce kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah eh, to suka yi wannan imani a rayuwar duniya to Allah zai tabbatar da su da wannan kalmar a rayuwar duniya da rayuwar lahira aikin kabar a cikin kabari Eh, domin in ka mutum ya mutu an kai shi kabari ai bai je lahira ba tukun yana inda ake ce masa barzahu tukun madatsa Eh, ya bar duniya amma bai karasa can ba Eh, zai karasa zuwa kusan hisabi sai ran tashin alkiyama to shine yake cewa to za a tabbatar da su za a tabbatar wato Allah zai tabbatar da su waɗanda suka yi imani da zance matabbaci a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira aikin kabra a cikin kabari lim- lamma yas'aluhumul malakani yayin da wato malaiku biyu za su yi musu tambaya man rabbuhum an wato an rabbihim da ubangijin su wa dinihim da addinin su wa nabihim da annabin su fa yujibuna sai su amsa bi sawabi da fatari amma fi hadisi shaykhani kuma da yazo a cikin hadisin buhari da muslimu wanda lillahi Allah yana fitar da azalimin azalimai su ne kafirai ba la ya hata duna ba za su shiru ba da jawabin ga amsa fi sawabi da katari bal ya kuluna bari duk abin da aka tambaye su su rika cewa la na diri ba mu sani ba ba mu sani ba Allah ya kiyaye mu
ويبقى الله ما ya sha يشاء Allah fa shi yake aikata duk abin da ya so
من ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم an kunne wato ɗa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ابراهيم Ibrahim al-Mu'azzam توفي وهو ابن سبعة عشر ش- شهرا wato ya ya rasu yana yana dan shekara wato goma sha bakwai sha biyar شهرا نعم.
to ya rasu yana dan wata wato dan wata goma sha bakwai عندما دفنوه yayin da aka binne shi وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم manzana sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya وقال bukala ya ce يا إبراهيم ya kai ibrahimu إن سألوك in sun tambaye ka قل الله ربي ka ce musu allah ne ubangiji na محمد النبي an muhammadu ne annabi na كعبة قبلتي kaba ce alƙibla ta القرآن دليلي alƙur'ani shine wato dalili na mai shiryar da ni الإسلام ديني Is- musulunci shine addini na وبكى عمر sai sai na umar ya kuka قال bukala ya ce يا رسول الله ya manzana هذا ولدك wannan faɗanka ne مات قبل سن ya التكليف mutu kuma kafin wato shekarun wato takalibi na balaga وله أب kuma مثلك kuma gashi da uba irinka وملتن da مثلك kuma mai lakana masa wannan abu irinka ba wanda babu kamar ka يحتاج للتلقين yanzu wannan yana buƙatar a lakana masa wannan kai ne fa babansa eh? kuma bai kai shekarun takalibi ba ما بال عمر yau to wannan ma ya aka yi masa aka to waye kuma umaru الذي فعل ما فعل wanda ya aikata abin da ya aikata كلا kullum baki daya ليس له أب كرم ba yi da ba umaru ne ba iji- umaru ne bai yi da wannan yana cewa umaru ba yi da uba kamar manzan Allah ولا ملتن مثلك ba yi da mai lakana masa kalmar ta shahada kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال له الرسول صلى sai manzo الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi كيف بك يا عمر da ke gare ka ya umaru إذا مت idan ka mutu غسلوك suka wanke ka كفنوك suka yi maka likafani حملوك suka ɗauke ka قاسوا ثلاثة أذرع wato suka kiyasta wato wato zira'i wato uku وحفروا suka yi haɗa wa dafa ruka suka binne ka biya a cikinsa عندما وروك عندما duwarauka inda wato yayin da suka binne ka قبل أن تفرج من سماء آلهم tun gaban wato ka ƙare jin alamar takalmin takalmin masu tafiya يأتيك ملكان mala'ika biyu za su zo maka عينهم كالشمس wato suna da idanuwa kamar hasken rana عند طلوعها yayin wato wato yayin hudu wata da yayin faduwarta وكلهما بيده مض- مضرب kowanne a hannunsa akwai guduma من حديد ta karfe مجتمع عليها أولاد آدم da wato ƴaƴan annabi adam baki ɗaya za su haɗa kan wannan gudumar ما ba حرقوها za su iya motsa ta ba يأكلانك za su zaunar da kai يسألانك za su tambaye ka su من ربك ce waye ubangijinka من نبيك waye annabinka ما meye دينك addininka ما قبلتك mecece alƙiblarka ما دليلك meye wato meye dalilinka ما تقول يا عمر me za ka ce to ya umaru قال عمر sai sai na umar ya ce إن إن فرق إن فرق فهك لي أن أفرق idan na firgita to ya cancanta ne yin firgita معناه إن خفت فهك لي أن أخاف ma'anarsa wato in na ji tsoro to ya ƙanƙanta ne in ji tsoro ولكن أسألك يا رسول sai الله dai ni zan tambaye ka ya manzo Allah نحن في قبورنا بقبولنا shin in muna cikin kabarinmu za a ban mu da hankulanmu حالتنا الآن kamar yadda muke a yanzu قال له نعم sai manzo Allah ya ce da shi eh أنتم في قبوركم كما أنتم في حياتكم ku da a cikin kaburburanku kamar yadda kuke a raye a waje da hankalinku قال له shikenan sai sai sai na mu rashin da manzo Allah إذا سأكفيكما to ni kuma zan ije muku su in dai za mu zauna da hankalinmu ba abin da ba zan iya gaya musu ba فأعلم ما أقول لهما na'am فسأعلم ما أقول zan لهما san abin da zan gaya musu in sun tambaye ni ولما دفن حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم watin da wato aka binne shi a gefen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama التفت سيدنا علي sayyidina Ali sai ya juya وضحك ya dariya قال Allah ya ce عمر أدب البشر Umaru annabi sayyidina Umar ya ladabtar da wato albishara halitta ها هو يؤدب الملائكة gashi kuma yanzu yana kabari yana ladabtar da mala'iku a cikin kabarinsa أتاه الملكان ya ce mala'iku biyu sun zo masa قال لهما sai ya ce da su ما فرق الذين دفنوني ya ce waɗanda suka binne ni ma fa ba su gama ba hatta a taifi ma har kuka zo ni فقال kuna firgitar da ni هذا الذي فعلت مالي wannan abin da kuka aikata gare ni أسب على لأمة النبي صلى الله عليه to وسلم wannan bai kamata ku aikata shi ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a nan gaba اتركونا ku نفترق tafi ku ban mu huta ce isa fitin lahu da zina mu bi kawai sabiti Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani da zance tabbatacce في الدنيا وفي fil الآخرة hayati dunya rayuwar duniya fil hayati lahira حديث التلقين wato hadisin nan na talqini ma'murun bihi abin umarni ne da shi غير مذهبنا amma fa a wani mazhabin mu ta imam maliku وأنا لا أرى بأسا في العمل to به ni ba na ganin wato kuskure wajen aiki da shi ومما ينفع الميت yana daga cikin abin da zai amfani mace الفداء shine a yi masa wato fidawu الإنسان يعمل عملا mutum yana aikata aiki يكون فداء له من النار zai zama masa fansa duniya na daga wuta ورد عن الرسول صلى الله عليه wato وسلم hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa radda annabi sallallahu alaihi wasallam ashiya ko abubuwa sun zo daga annabi sallallahu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لها فداء من النار dukkan ta wato fansa ne min nar da wuta لا إله إلا الله yana daga cikin fida ku ce la ilaha illallah sabuna alfan dubu saba'in ذكر هذا العدد wanda ya kan- ya karanta wannan adadi da nafsi ga kan- ga kansa شاء من ko ga المسلمين wanda ya so daga musulmi ya kone fida allahu zai zama fida gare shi min nar da wuta نعم وكان عالم an yi wani malami bijiwa da hisa biyun a kuma tsayin yaro a yana makwataka da shi يكشف له عن أهوال الآخرة yana wato yayi masa da galamuran lahira إذا مات إنسان idan mutum ya mutu يقص يقص sai ya ba حاله da labarin halinsa fa'ala kaza wa fi'ila bihi kaza wa kaza uhum.
والعلماء كما تعلم malamai kamata a lamu kamar yadda ka sani شك العالم فيما يخبر به السبي to sai wannan malami ya kokonto cikin abin da wannan yaron yake ba shi labari da shi يقول هذا الذي يقول هذا sai السبي malami yake cewa wannan abin da wannan yaron yake faɗa ما ba يمكنه zai yiwu ba يوم من to الأيام shi kenan yana yin haka wato wata rana daga cikin kwanuka ماتت أم sai السبي wato kowannan ƙaramin yaron ta mutu فلما duk دخلت da ta yayin da aka binne ta sa hasari sai wannan ƙaramin yaro ya yi ihu ودار عقله wato hankalin sai ya ci manya شاهدوا منه الفزع sai الشديد suka ga firgita mai tsanani na gare shi يقول يا yana cewa ويلتي ya wailata ya halaka ta أمي ها هي في ga النار uwata ta shiga wuta أمي ها هي تدخل ga النار uwata za ta shiga wuta الآن sai العالم malamin ya ce da shi كنت أقرأ حديث الفدية wato na zama muna karanta hadisin nan na fansa سبعين ألفا من cewa wato saba'in alfan wato na ainihin dubu saba'in fida min na fida ne daga wuta ما تأكدت من صحة الحديث ban tabbatar daga wa- da ingancin wannan hadisi ba قلت sai na ce اليوم أعرف yau ne zan san zan san sai hatar hadisi zan san me ingancin wannan hadisi صحة أمر هذا da السبيل kuma ingancin lamarin wannan sabili wannan karamin yaro قد كنت وفيت سبعين ألفا من لا إله إلا الله ni dai na zama na cika wato na cika wato wato dubu saba'in na la ilaha illallah na yi tare nafsi ga kaina يا ربي ya ubangiji هدية لأم السبيل wannan na ba da ita hadiya ga uwa wannan yaro da yace za a sa ta a wuta عندما قال هذا yayin da ya faɗi wannan da بقلبه zuciyarsa ضحك السبيل sai ga yaron yana dariya قال الحمد yana لله cewa alhamdulillah هذه أمي ga uwata nan قد قد خرجت من النار إلى ta fito daga الجنة wuta idan ta- ta tafi aljanna قال sai العالم wannan malamin ya ce علمت أمرين sai na fahimci lamari guda biyu صحة الحديث sai na san ingancin wannan hadisi إلى ألفان cewa halila dubu من saba'in النار wato fansa ce daga وعلمت wuta صحة كشف kuma الغلام sai na fahimci wato ingancin wato kashefin wannan yaro أيضا ai ranzada به بداء من النار cewa wannan fansa ce mai na daga wuta وكذلك عشرة آلاف هكذا من هو.
بسم الله الرحمن haka nan الرحيم wato dubu goma daga bismillahir rahmanir rahim ita ma fansa ce وكذلك عشرة آلاف من كل haka nan kulhuwallahu dubu goma ita ma fansa ce آل البكري shehu bakari ya ce وأيده شيخنا shehun kuma ya karfafe shi أن مرة واحدة cewa marar ɗayan salatul fati da salatul fati fi damun kan sashi min na da wuta zalika fadlullahi wannan fadlati ta Allah yuti man yasha da yake ba da ita ga wanda ya so to sura alam tara نعم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار shin ba kai gani bane zuwa ga wanda suka musanya ni'imar Allah ai wato shukura ha gode ta suka manta amma suka mai da ita kuburan ai kafirci sune ba kafiran Qurayshawa wa ahlu qawmuhum suka zaunar da mutanen su bi idrani da tabbatar wasu iyawan gare su suka zaunar da su daral bawari gidan halaka جهنم
islamu جهنم يصلونها ita ce gidan halaka shine jahannama islamu ha ya duduna ha za su shige ta وبئس القرار matabbaci ya mugunta iya ita wutar jahannama وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله wato sun sanya abokan tarayya lillahi ga Allah ai liyadillu wato liyadillu bil fati ko liyudillu liyadillu dan su fata ko kuma liyudillu dan su fatar an sabilihi gaban addinin musulunci قل تمتعوا فإن مصيركم إلى kun النار ka gaya wasu tamattu ku ji daɗi bi duniya ku ji duniya ku kalila kaza sun dai makon muku ai makon makon muku ila nari zuwa ga wuta ne قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال kullum ka gaya musu tamattu wato ku ji daɗi wato bidin ya ku duniya ku kalilan kaɗan wannan masira kuma ko muku ilin na zuwa wuta ne kulli ibadi ka faɗa wa bayi na alazina amanu wanda suka yi imani ka ce musu yi mu salata wato su tsaye da sallah wa yin biku su ce min ma da zama namun daga abin da muka arzuta su ce sallah a sace wa ala ne da bayyane min kabla an ya ce yau mun tun gaban wato yini ya zo wanda la bayu fihi ba fansa bihi a cikin sa wala khilalun wala wato badadantaka ai mahalatun wato ba ba badadantaka ai sadaqatun abokantaka tambau da za ta yi amfani ko yawmul qiyamah shine ranar qiyama الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Allah shi ne wanda ya halicci sammai da kansa ya saukar da ruwa kuma daga sama da ya saukar da ruwan kuma fa a hara da bihi wato mina samarati ya fitar da 'ya'yan itatuwa bihi da wannan ruwan rizqan arziki lakum gare ku wasu hara lakum al-fulka وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ya hore muku alfulka kuma jiragen ruwa litajri idan ta gudana fil bahr a cikin kogi biyar rukubu da hawa wal hamlu da ɗaukar kaya bi bi amrihi ay bi iznihi da izininsa وسخر لكم shi ne الأنهار ya hore muku al-anhara ƙorami وسخر لكم الشمس والقمر ya دائبين hore muku a shamsa wato rana wani kamar da wata da'ibai ne ai jariye ne suna masu gudana fi falaki ma a cikin falakinsu la yakturani ba sa yankewa وسخر لكم الليل والنهار kuma shine ya hore muku allai da dare da taskunu don ku nutsu fihi a cikinsa wannan har da yini da tabta ku fihi min fadlihi don ku nema a cikin yinin ku nema daga falla Allah tabaraka wa ta'ala وآتيكم من كل ما سألتم aljumu ubangiji ya baku ya baku dukkan abin da wato kuka tambaye shi ala hasbin misalihim misalihi kun kusa wato gurgudan wato gyaran ku وإن تعدوا نعمة الله za لا ta huso ha idan kuka fara kirga nimomin kuka fara kirga nimomin Allah da ya muku bi ma'ana in'amuhu wato nimomin sa la ta huso ha ba za ku iya kididdige ta ba إن الإنسان لظلوم kabba كفار san dai mutumin da yake kafiri na zalumu wallahi mai yawan zalunta kansa ne kafar mai yawan mutunci ne ai kasirin zulmi mai yawan zulmi- zalunci ne nafsi yi ga kansa bil ma sai da sabo wal kufru da mutunci ne ne mata rabbihi ga nima ubangijinsa وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وابنبني وبني أن نعبد da الأصنام asma wasu turka suna iskala ibrahim yayin da annabi ibrahim ya fara yake addu'a ya ce ya ubangiji ina roƙonka ka sanya wannan gari shine maka ka sanya shi aminan amintacce ai za aminu ma abucin aminci wa kad ajaba allah du'a'ahu allah ya amsa masa addu'a sa fa ja'alahu haraman sai sanya shi harami ne wanda la yusfaku bihi damu insanin ba a zubda jinin mutum fihi a cikin wannan gari wala yuzlamu fihi ahadun ba za a zalunci ba a zalunta wani ɗaya a cikinsa wala yusabu sai biyu ba a farauta abin farautarsa wala yuktala halahu ba a yankan ciyawarsa to wannan addu'a Allah ya amsa wannan addu'a kuma yake cewa wa zulumni ka nisantar da ni ai idini ka nisantar da ni wa baniya da ƴaƴana an anna abudul asnam da mu bauta wato gumaka kan mu bauta wa gumaka رب إنهن أضللن كثيرا من الناس yace ya ubangiji inna hunna sanne wa'annan gumakan sun fitar da tilimin nasu daga mutane bi ibadatihim da bautarsu lahagare ta فمن تبعني فإنه ni مني duk wanda ya bi na Allah tauhidi bisa wato kada ta Allah to shi wannan da gare ni yake ai min ahalin dini na daga cikin ahalin addini na ومن أتيني فإنك gaborun rahim wanda duk ya sabe ni duk wanda ya saba mu ya saba mu akan hanyar da nake kai to ubangiji fa kai ne mai gafara kuma mai jin kai hada wannan abin da addu'a da wannan annabi wannan wato addu'a da annabi Ibrahim yayi qabla ilmihi tun gaban ilimin sa ne annahu ta'ala cewa ubangiji ta'ala la yakiru shirka baya wato gafarta shirku ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم muharram rabbana ya ubangiji ya ubangiji na wato inni askantu wa ya ubangijin mu inni askantu min zurriyati wato na zauna min zurriyati tare da wani shashin zurriyata wato ai ba ta shashin ta wa huwa isma'il shine isma'il ma ummihi tare da mahaifiyarsa hajara hajara to mun zauna biwadin wato a wadi wanda yake gairi zirzarin ma wato wanda ba ya da shuka kuma makata shine maka inda baitukal har- muharrami wajen ɗakin ka mai alfarma allazi kana qabla tufan wanda ya zama kafin tufana ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون rabbana ya ubangiji mu mun zauna ne a gudun ba wato mun zauna ne da su ni qimu salata don wato su tsaye da sallah Eh, don su tsaye da sallah fa ja'al afidatan minan nasi da wato ka- ka sanya wato zukatan mutane ta hawi ai tamilu tana karkata wata hinnu tana yin shauki ilahin zuwa gare su kalabun abbas abdullahi dan abbas ya ce lau kala afidatan nasi da ya ce zu- zukatan mutane kadai bai kawo wannan min tabi'idiyya ba bai ce minan nasi daga mutane daga wasu mutane ba to da kawai cewa yi wa al afidatan nasi tahwi ilaihim to shi ke ne shi lahannat ilaihi faris wa ruwan wannan su kullum da da faris da rum da mutane baki ɗaya sun karkata zuwa gare su karzukun ka arzuta su mina samarati daga 'ya'yan itatuwa Allah Allahun wanda ko su ya shi nuna sa gode wa Allah sa gode maka wa qad fa'ala hakika Allah ya aikata haka bi naqli ta'if shi wa ta'ifa ilayhi zuwa ga wato kusa da maka ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن rabbana ya ubangiji mu kai ka san abin da muke koyewa da abin da muke bayyanawa وما يخفي على الله من شيء ما- في الأرض wala fi sama babu abin da yake kuya ga Allah yin dinnan za'ida ce babu abin da yake kuya ga Allah wato bil ardi a ƙasa wala fi sama wala a sama da magana ginin Ka'aba ce mai ba farkon dai wanda suka gina kama mala'iku ne suka fara gina ta eh ga liman wannan kusan da magana maganar ginin ka'aba farkon dai wanda suka gina kan wato an gina ta ita- mala'iku ne suka gina ta eh ita ka'aba to sawi ba Hmm? to dai an giggina ta akwai marahil na ginin ka'aba eh, eh, mala'iku suka fara gina ta kuma daidai take da baitul ma'mur Eh, ya- inda ka'aba take da za a jefo ko tsakuwa daga baitul ma'mur to kan ka'aba za ta faru ita baitul ma'mur shine kuma ɗakin da mala'iku suke ibada kullum baitul ma'mur mala'ika dubu saba'in ne yake shiga ya ibada in ya fita ba zai dawo ba har tashin alkiyama kullum tun da allah ya halicci ɗakin eh, kullum mala'ika dubu saba'in ne yake ibada a baitul ma'mur kuma ya fita ba zai dawo ba gobe su ne za su sai yanzu dan Allah da ne ubangijin da yake da wannan ubangijin da yake wannan wai kai shi ne za ka fito kai za ka fito na fito da shi eh? Dan in an gani a mana magana dan ina son mu zo har kissar har wato har lokacin da manzo Allah ya sa hajarul aswad eh lokacin da wato uh, ruwa ya shigo ya da- ya- ya sa wato ginin ka'aba ya daddare aka sake gina shi ita wato wannan rigimar da ta faru manzala ya zo ya raba ta tun kan ai tun kan aiko shi ma manzala ne ya zo ya raba wannan rigimar
Ƙari.
to kuma to mu je نعم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق Ah, to gwamnati yake cewa wato ma ba abin da yake buya ga Allah a sama wala a ƙasa duk abin da yake a ƙasa ne ko a sama ne ko ma a wata duniya yake ba wa'annan ba eh, to wannan baki ɗaya Allah ya san shi Eh, shine wani yake cewa alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wa habali wato wanda ya bani wato wato shi karatun wato nan shi mai fasara shi wato shi wato jalaluddinin a jalaluddinin suyuɗi kenan shi ne yake cewa yuhu tabar an ya kuna min kalami ta'ala zai ihtimali wannan ya zama daga zancen allah ne maɗaukaki au kalami ibrahim ko kuma zancen annabi ibrahim eh da yake ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga allah allazi wa habali wanda ya bani alal kibar tare da girma na ya bani isma'ila isma'ila eh wato wulida an haifi isma'il wal hutus umutu umutu sanatan yana da shekara 99 aka haifa masa Isma'il wa Ishaqa kuma aka haifa masa Ishaqa shi kuma wulida an haife shi wala hum atun wa isna ashara sanatan yana da shekara 112 aka haifi Ishaqa shi inna rabbi إن ربي لسميع الدعاء hakika ne ubangiji na wallahi mai jin addu'a ne رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ya ubangiji wato ij'alni ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah wa min zurriyyati ka sanya ma wato a cikin masu tsaye- tsaye da sallah daga zuriyata a cikin zuri- wato a zuriyata ka sai- ka tsaye da wa'anda ma su ma mun yuki muhammad zai tsaye da sallah wa ata bi min ya zo da min min din nan ita ce ake ce mata wannan tabi'idiyya ta ba'adi kenan eh wato ya zo da min tabi'idiyya eh domin wato wato dodi ilamin lahi ta'ala da ku don Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi anna minhum cewa daga cikin zuri'ar tasa akwai wanda suke kofaran kafirai kafin su ba su shiga cikin wannan aikin ba rabbana ربنا وتقبل دعاء ya ubangiji mu ka karɓi wannan addu'a almazkura abin faɗa ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم bisa الحساب ya ubangiji mu ka gafarta min ni wal walidai da mahaifana haza qabla an yatabayyana lahu adawatu ma lillahi azza wa jalla wannan addu'a yayi ta ne tun gaban ya bayyana gare shi cewa su wato suna gaba da Allah azza wa jalla wakilin wani kaulan aka ce aslamat ummu mahaifiyarsa dai ta musulunta ko kuri'a an karanta wali walidi mufradan kenan ko waladayya eh da ai wannan kana wali mu'minina ubangiji kai gafara gare ni da mahaifana da kuma mu'minai yau mai kumul hisabu ranar da wato hisabi wato zai tabbata قال تعالى ومن الله تعالى سيسير ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون zalimu wala ta hasiban Allah kakka da su Allah gafilan mai bari ne amma ya amalu zalimu na abin da wato azalimai su ne kafirai suke aikatawa min ahal makar daga mutanen maka idan kun lura za ka ga duk inda Allah ya ce azalimuna azalimuna azalimuna jalal yana tafasa shi da kafirai kafirai domin me domin Allah ne ya fara faɗa eh wal kafiruna humuz zalimun can cikin wato kusa da ayatul kursi ko eh da shi ne a cikin tafsiri wata shi yana ce shi Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye Allah ba cewa ya ba wa zalimun humul kafirun eh to da abun wato da yayi umumi da ya zama abun ya shumuli eh amma wal kafiruna wato humul zalimun shi yasa duk inda aka zo a zalimun zai ga ya fassara su da al kafiruna don alim kad daga mutanen makka إنما يوقركم ليوم تشخصوا فيه الأبصار kadai dai yana jinkirta musu ba tare da musu azaba ba ga yini wanda ta shasu bihi al-absar idanu za su kwakwalo za su furfuto li hawli ma tara saboda tsoron abin da take gani yuqalu ana cewa shakhsa basaru fulani wato ganin wato idanun wani ya furfuto ai fatahu ya bude idanunsa falam ya kuma dogo ya rintse shi ko kibta gani ba yi muhdina مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم muƙuni'ina suna wato masu gaggawa muƙuni'i rubusin suna masu ɗaga kawunansu ila sama zuwa ga sama layar tabbi ilaihim ɗarbo ganin su baya dawa zuwa gare su wato ba sa ba sa iya wato ba in suka ɗaga shi ba sa dawa da shi ƙasa وأفئدتهم هواء babu yatum zukatansu kuma hawa'un kamar iska take khaliyatu khaliyatu mawqunci ya ce min al-aqli daga hankali lifa za'ihim saboda firgitar su وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل to wa'anzirin nasa ka gargaɗi mutane su ne kafirai eh, ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai khawifin nasa ka tsoratar da mutane ka tsoratar da su yau ya ci himul azabu ka tsoratar da su a ranar da azaba za ta zo musu huwa yawmul qiyamati shine ranar alqiyama fa yaqulu allazina zalamu wanda suka kafirci a zalamu din shine kafaru sai wanda suka kafirci su faɗa su ce rabbana ya ubangijinmu akhirna ka jinkirta mana ka an taruddana shine ka mayar da mu ila duniya zuwa ga duniya ila ajalin zuwa ga wani ajali karibin makusanci wanda nujib da abataka in muka koma duniya za mu ansa da awatar kiran ka fi tauhidin tauhidi wannan tafiyar rusula za mu bi manzanni fa yuqalu lahum sai a ce musu taubihan dan ursawa أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم min من زوال zawa shin ba ku zamo ba ne kun kun rantse min kabla tun gaba fit duniya a duniya kun rantse cewa malakum min zawalin wato ba wato gushewa gare ku ai ba za ku bar duniya zuwa lahira ba وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم in wasakantu kuma kun zauna fiha a duniyar fi masakin allazina zalamu a gidajen wa'anda suka yi kafircin a gidajen fi masakin allazina zalamu an fusahum cikin gidajen wanda suka zalunci kawunan su bil kufr da kafirci min al'umami sabiqati daga al'ummatan da suka shuɗe to duk gidajensu da aka halakar da su akwai sauran wuraren su kun je kun zauna kuma kuna da labarin abin da ya faru wata bayyana lakum kuma ya bayyana gare ku kai fa Allah bihim me muka aikata da su min al'ummati na daga hukuma na daga hukuma kalam tanzaziru ba ku tsawatu ba da abin da wato da abin da kuka samu na labari da kuma alamomin da kuka gani wato ba ku tsawatar wa kanku ba وضربنا لكم الأمثال kuma mun yi bayanin misalai gare ku fil qur'ani a cikin alqur'ani falam ta tabiru ba ku yi izina ba وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال jaba wa kal makaru haqiqa sun yi makirci bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi masa makirci makarahun makircin su haisu aradu qatlahu yayin da suka nufin kashe shi au taqayidahu ko kuma daure shi au ikhrajahu ko kuma suka yi nufin fitar da shi daga maka to wa inda lahi makaruhu wato makarun wato wato wa inda lahi makaruhu makircinsu sanin makircinsu yana ga ubangiji ya san duk abin da suka tare da ai ilimin hu iliminsa au jaza'uhu ko kuma sakamakon makircinsu yana wajen Allah in wa in kana makruhun ko da wato in kana makruhun ai wato makircinsu in din nan ma'ana ma ma din nan ta zama in nafiya kenan wai ma kana makruhun makircinsu ba zama ba wa in azuma ko da ya girmama lita zula minhul jibal wato duro wasu su bushe saboda shi ai almana ma'ana dai la ya aba ubihi ba ya kulawa da shi wala ya duruna ba kowa suke cutarwa ba illa an fi sahun sai dai kafin kawunan su wal muradu bil jibali abin nufi ne da wato duwar wutsin nan huna a nan kila aka ce haƙiƙatu ha haƙiƙa wato wato duwatsun ake nufi wakilin wani kawai aka ce shara'i'ul islami wato shari'o'in musulunci ake nufi almushabba hajji abin kamantawa bi hadi dutsen filkara da cikin tabbata wasu ba ta tabbata dai wa fi qira'atin bi fathi lamin laka zula kenan ورفع الفعل لا تزول كنا فإن مخففة إن مخففة من السكيلة اسمها معلوم والمراد أبن دي نبي تعزيم مكرهم مكرهم وتجرم ماكر الناس وقيل وانا قولا أكتي المراد بالمكر أبن نبي دي ماكر كفرهم شين كافر سنسو ويناسبه على الثاني تتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال حدا
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله wambara ta haziman Allah kakkaza ci Allah mai kulli ba wa'adi rusulahu bai saba alƙawarin sa ne da yi ga manzannin sa bin nisir da taimako inna allaha azizun dhum intiqam hakika dai Allah mabuwayi ne mai rinjaye ne ba abin da yake wato tsere masa zuntiƙa ma abucin hukuma ne ga wanda ya saba masa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati ka tuna ranar da za a musanya ƙasa banda wannan ƙasar wasu samawati da sammai ko yawmul qiyamah shine ranar alkiyama wani husharun nasu za a tara mutane ala ardin bai za a bisa ƙasa da take fara wato wato ala ardin bai za a wato ƙasa fara ta na ƙiyatin tsarkakakkiya kama fi hadisi sayi haini kamar yanzu a cikin sayi wato hadisin buhari da muslim bai warawa muslim muslim ya rawaito hadisi hadisin su ila sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin nasu ina mutane yawan izin a lokacin da za a zo a ce za a canja ƙasa ina mutane ƙari sai manzo Allah ya ce Allah siradi duk halitta tana kan siradi eh wa barazu ai sabaju sun fito min kubur da kaburura lillahi zuwa ga Allah alwahid makadaici alqahari mai rinjaye وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسباب na'am الناس كلهم يخرجون من قبورهم dukkan mutane za su fito daga kaburburansu عراة عفاة wato غرلا.
suna matsiraita wuratun suna matsiraita hufatun marasa takalma نعم تقول عائشة nana aisha ta ce وسوءة يا رسول الله wa sau'ata wa wato sau'ata ya rasulullahi نعم الرجال والنساء هم وجه واحد wato arrijal maza da mata dukkan su wato haka za su fito عراة dukkan su tsira- tsiraice duk za su fito يقول رسول صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الناس يا عائشة في ذلك الموقف can dai mutane fi zalikal mawqif a nan matsayi لهم شغل wato sun sun shagalta suna da wani abin yi ba wannan ba النظر بعضهم إلى بعض da kallon wato sashen su zuwa ga shashi له كلهم مجر- متجرد kowanne mutu jarumin matsaraici ne لكن ما ينظر أحد إلى أحد amma ba wanda yake kallon wani كلهم مشغول في نفسه kowa ya shagala a cikin kansa لكل امرئ منهم يومئذ شأن da kullum yin yawan sha'ani kowane mutum wato abin da sha'aninsa ya ya ya ya wadace shi قالت ranar sai ta ce هل تتذكر هل شايف تتذكرون اليوم.
أحاليكم يا رسول الله shafi na يريد أن يقول آمين.
to mutum ne نعم هل تتذكرون أهاليكم يا رسول الله ya rasulullahi sai na na aisha take cewa za ku tuna iyalanku ya rasulullahi ya manzan Allah قال أما في ثلاثة موائل ya ce فلا eh amma za mu tuna su amma a wuri uku ba za mu tuna su ba عند الوزن yayin wurin da ake auna an- ake auna aiki ba za mu tuna kowa ba وعند قبض الكتاب yayin karɓar littafi وعند المشي على الصراط da kuma yayin da za a hau sinadi a tafi ƙarari duk wannan ba duk wannan kuma magana ce ta alkiyama eh alkiyama alkiyama likulli yaw- likulli mri'in yawma idin sha'ani yugnihi eh sai mu karasa وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار za ka ga mujirmai ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ka ga mujirmai su ne kafirai yau mai zuwa a wannan yini ranar alkiyama muƙarrariya ababen gwamawa ne ma a shayaɗi ne da da shaidanun su fil asibari a cikin maruruwa ai alƙuyudu cikin maruruwa abul aglal ko kuma kukumai سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم النار na sarabiluhum wato umusuhum wato rigunan su min katirani na katirani ne li'annahu saboda cewa shi katirani ablagu shi ya fi isa mituka listi'alin nari da kunnuwar wuta wata shiga wata kisha wujuhahum nar wuta kuma tana ɗaukaka fusakun su ليجزي الله كل نفس ما كسبت domin Allah ya saka wa dukkan rai ya saka mata da abin da ta aikata min khairin daga alkhairi au sharrin ko sharri إن الله سريع الحساب hakika Allah mai gaggawar hisabi ne ya hasibu jami'al khalqi zai wa dukkan halitta wato hisabi fi qadri nisbin hari a gurgurdan rabin yini bi ayyami dunya da kwanakan duniya li hadisin saboda hadisi bizalika da yazo wannan wato a gurgurdan nuf- wato rabin yini ba fa yinin na lahira ba yinin na duniya da a gurgurdan rabin yini duk za a sallami kowa
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو ulul الألباب albab hada alquran wannan alqurani balagu riskarwa ne linnasu ga mutane ai kunzila an saukar da shi li tabligihim dan riskan musu da shi wal yunzaru dan kuma a gargade su bihi da shi wal ya'lamu dan su san dan su yi sani bi mafi da abin da yake cikin zamanin hujjatin daga hujjoji annama huwa ilahun wahidun annama huwa kadai dai shi Allah ilahun ubangiji ne wahidun makadaici wali ya zakara kuma an saukar da shi ne don wato ulul albab ma abuta hankali su wato su yi tunani ai ai wato yatta iza domin su ma su wa'asu ai ashabul qul ma abuta hankula dan su wa'asu alhamdulillah ai an gama to yan wa alhamdulillah yan wa alhamdulillah shi mun zo inda za mu kwana sai mai addu'a Allah ya maimaita mana Allah ya sa baki a yi ta da mu za mu zo Allah ya kan za mu ta suratul hujurat eh kuma Allah ya sa duk abin da muka karanta ya zama mu amfana da shi kuma Allah ya sa mana ikhlasi ya zama mun yi wannan abin saboda shi Eh, ba don burgewa ba ba don wani samun wata ɗaukaka ba a'a ya zama dai Allah ya shiga cikin al'amarin ya ga dan Allah muka yi aiki Eh, to Allah ya tabbatar mana da wannan saboda idan mutum ya aiki ya samu wannan shaida Allah ya tabbatar dan shi kai to duk abin da kake nema ka samu Eh, wani abun ai ba sai ma ka roƙa ba aikin ka ne ke janyo maka shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya saka muku dukkan ku da alkhairi saboda lokacin da ake bayarwa ake zuwa muke haɗuwa a wannan waje muke raya wajen gashi mu nan da tun kan a haife mu ake wannan tafsiri har aka zo aka haife mu ana yi har shi wanda yake yin ya yi wa fati masu ja masa kuɗin ma suka yi wa fati Aliba da ya karɓa wajen shekararsa 48 yana yi eh, shi ma ya tafi ga rahama ubangiji ga shi kuma yanzu muka karɓa muna yi amma duk da haka dai muna tare to wannan abu ne wanda yake mun gaji juna dama mazala yana cewa sai wurda abi ka sadar da soyayyar mahaifinka da yan uwa mun gode muku Allah ya saka wa kowa da alheri Allah ya biya wa kowa bukatarsa Allah kuma ya maimaita mana kamar yadda na bayani shekaran jiya na sa wato daga cikin malaman da muke da su sun yi bayani a harkar fidda kai saboda harkar fidda kai nan an tsaya an yi bayanin ta sosai yadda malam kabiru ya shi ma kabiru ne ya yi ya yi bayani akan fidda kai saboda mun san yau ranar sauka ka a tsare mutane eh, malatana ma ga mu da tsofaffi wanda shekarunsu sun tura eh, ya samu masa kujera
Saka da alkhairi.
abu sha
alƙara shi lafiya
buɗa buɗa hanyar Bismillah. saboda haka tare ta gashi yan wa an yi bayanin fidda kai domin shi ne yanzu abin da yake gabanmu Eh, an yi bayanin hukuncinsa suna cewa cikin karba a wannan mazaba ta mutu imam malik to ni abin da ke jan hankalin mutane yan uwa ina son mu tara hankalin mu waje daya wato idan irin wannan lokacin ya zo sai ka ji mutane suna ta maganganu a cikin rediyo wato idan ana ta magana a rediyo maimakon a tsaya a kan mu kawai tunda mu dai mazhabar imam malik muke to a yi bayani kawai akan mazhabar imam malik ga yadda abin nan yake amma za a ɗauko wasu mazhabobin a ce ga yadda suke a ɗauko wata mazhaba a ce ga ce ma a rikitar da mutum wanda yake mai karamin kwakwalwa eh to amma in aka ce mu dai a mazhabar imam ga abin da yake shikenan magana ce minti biyar ta isa an san waɗa- me hukuncinta sunna ce ta karba eh sannan kuma me ake bayarwa mudun nabi guda hudu shine sa'i daya mudu da mudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malam ya fito mana da mudun an ga irin sa mudu hudun nan shine zai baka sa'a guda daya ko an faɗi lokacin ta daga lokacin da za a yi fitar da ita da lokacin da ta waje ba duk an yi bayanin wannan lokacin kuma an yi bayanin waɗanda za a ba Eh, kuma an yi bayanin wanda ta waje ba a kansu duk an yi bayani a kai to kawai shi kenan wannan iyanan za mu tsaya kan a ce kaza wanda ya ce kaza wanda wanda ya ce kaza in muka shiga cikin wannan duk sai mu rage ta al'umma mutane duk sai su rasa ma me za su kama su Eh, amma kawai magana guda ɗaya ce mudun nabi hudu shine fidda kai Eh, kuma sunna ce karkarfa Eh, sunna ce wata ke wajiba sannan an ce a fitar da shi daga mafi yawancin abincin mutanen gari duk abin da aka fi yawanci to a shi za ka fitar kuma an ce ga wanda ta waje ba a kansu a kan namiji da mace yaro babba ɗa bawa duk tana kansu kuma an faɗi waya zai fitar duk wanda suke kanka kai za ka fitar musu ‘ya'yanka suna kanka har su balaga ‘ya'yanka mata har su yi aure duk sun- an faɗi da bawanka a ƙarƙashin kai kai za ka fitar masa duk an yi wannan bayani sau da haka ina fata yan uwa mu riƙe wannan bayani mu riƙe shi a kanmu to nasiha ta biyu ni da zan mana wannan hanya da muke kai yan uwa dariƙa mu ta tijaniya mu riƙe dariƙan nan ta daiman na gaya mana cewa abin da yake- muke yi a ciki istighfari ne aƙalla in kana ɗari tijaniya za ka yi istighfari a kullum ɗari biyu da talatin ka yi ɗari da safe ka yi ɗari da yamma kuma ka yi a cikin wazifa guda talatin za ka yi salatin manzala sallallahu alaihi wasallama so 262 ka yi 100 da safe ka yi 100 da yamma ka yi 62 a wajen wazifa sannan za ka yi la ilaha illallah a kalmar musharrafa za ka yi so 300 To wannan shi ne aikin da daga tijaniya wannan kuma ran juma'a ka yi zikirin juma'a sau haka duk wani wanda yake da'awar shi dan tijaniya ne in yar baya waɗannan abubuwan to ba faɗin tijaniya ba wannan shi ne tijaniya sannan kuma an faɗi sharaɗin da zai zama kayan tijaniya ka yi ta a cikin yan uwa sai dai in kana da uzuri to saboda haka yan uwa mu riƙe wannan aiki sannan mu koma ga Allah mu ta addu'a domin duk abin da ka ga wato bayi sun shiga ciki to da akwai sakamakonsa a ciki akwai abin da suka aikata shi yasa da'iman nake ba mu shawara tun tun tun muna karatu muna cewa yan uwa mu ta istighfari domin halin da muka tsinci kanmu ta yi wani laifi muka yi wa Allah shi yasa muka tsinci kanmu a cikin wannan hali saboda duk abin da yake gudanar nan baki ɗayansa wato za ka ga cewa wato abu ne ba za ka iya cewa abin nan waya yake ne ya yake sai ka rasa a gani shi kuma laifi baka san sanda za ka yi wa Allah laifi Eh, in ka san wani wani baka sani ba yanzu yanzu zuciya ka sai dan samu ka wani abu sai ka zama kai laifi shi yasa mu yi istighfari mu ci istighfari idan muka koma ga Allah wannan abu ne sassauƙa Allah ya mana maganin sa mu ci istighfari sannan ƴan uwa mu tsaya mu ga menene zai amfane mu mu a cikin al'ummar nan ta me ya amfani mu me zai amfane mu duk abin da mutum ya san zai amfane shi ya tsaya ya yi shi me ba kawai ka je ka ta yawo kana neman ko shiga gidan wannan ɗan siyasa ko gidan wancan kana nemo wani abu a gurinsu ba haka ne wato abin da ake nema ba duk ɗan adam wanda ya taso ya kamata ya samu sana'ar da zai yi mutum ya samu sana'ar da zai yi wacce za ta riƙe shi allah yana da abubuwa da yawa idan ubangiji ka sake shi ka koma gun wani sai ya baka da wannan din amma ka tsaya ga kofar Allah tabaraka wa ta'ala ba abinda za ka rasa ka samu abinda za ka yi shine zai kare maka mutuncinka kuma ya kare maka addininka ya kare maka fada daga cikin wayansu abubuwa masu haɗari a takaice dai waɗannan nake son ni ne yi bayani amma kuma ga sauran yan uwa da ake tare da suna jin za su dan taliki akan domin ni kusan wannan da na faɗa a dunkule na faɗe su saboda gani ne koyaushe muna muna maimaita su koyaushe ana tun da aka faro karatun nan duk inda muka zo wani abu wanda ya kamata a ɗan yi bayani to ana yin wannan bayani to mu dai rike mu dai mu rike mu rike wannan ɗariƙar ta mutu tijariya mu rike ta kankan eh kuma ɗariƙa ce wacce take ta zaman lafiya babu rikici a tare da ita eh duk wata hayaniya da za a yi ba ka ji ɗan tijaniya ba ta ji ɗan tijaniya mu ba ma cikin hayaniya eh saboda haka mu riƙe ta kuma mu yi ta da sharaɗanta mu yi ta da sharaɗanta kuma tijaniya yinta shine ka riƙa yin abubuwan da aka farlanta maka a cikinta shine tijaniya kuma ga littattafan ɗariƙa nan su ya ƙututul farida su munetul murid eh, su shamsiya da sauransu duk da kuma sharhohinsu su bugatul mustafid eh ga su nan su ga su nan dai littattafai masu ɗimbin yawa na ɗariƙa sai irin su ifadatul ahmadiyya duk za a samu za a karanta a jiya da abubuwan nan suke wanda yake insha Allah in ana bi ana bi to za a fa'idanta Allah sa ya alheri bayan ya mu shi a'a inda wani abu na ƙari a yi ai muna da sauran lokaci sha ɗaya da mutum ya sha ɗaya da rabi ya za mu tashi ibrahim ibrahim
sai ranar ana cewa kamar daga saba'a ba wai da kai ko Eh.
a to ai ma kabiru na sa shi ya yi bincike a kai ma kabiru dan yi talhisin abin da muhadarar da kai shekaran jiya da yi talhisin da katul fidiri ka yi talhisin ta
Uwa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da dai jirgin Halifa, alhamdulillahi Halifa ne izini a magana da matan haka ba. Wannan bayani da Halifa ya wallahi ya isa da komai masu da bai tabo ba. Kuma ya isa mu guzuri da muka rufe shi a rayuwarmu. Kan mu je mu gama da Allah lafiya. To amma Halifa ya yi izini akan cewa ɗan ƙara tafi sun bayani da aka yi akan zakar da kai a ranar. to ita da karfe ta kai wajibi ce kamar yadda mun karanta hadisai musamman hadisan wato a tsayar na umar da ke cewa tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kare kuje sa'an min tamri aw sa'an min sha'ir على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والكبير من المسلمين سوى التي لا ترد إلى الكبير كإلا أهم wato ɗa da bawa da mace da namiji da yaro da babba da cikin musulmai da ke daya saboda haka ita zakka da da kai kamar yadda malamai suka gane zakka ce ta jiki ba zakka ta kuɗi ba ya sa ba ta bambance bambance tsakanin su ya sa kaga ita zakkar da take ba ta buƙatar sai wadata ba sai an ce sai an samu misali ba cewa akai abin da ya saura daga toci yau ne in ka ware abincin ta na yau wanda za ka ci da iyalinka na wajibi ko abin da ya saura sai ka fita da ciki saboda haka kaga ita zakkar ba ta kai din nan malamai suke bayani amma a mazhabar imam malik mazhabar na sham wannan farilla wadace ne na sunan wato jubu sunan ne sunna ce mai karfi ita da kafin da kai saboda haka magana ya wadace ta tana da matukar muhimmanci sannan kuma lokacin ta shi ne kamar yadda muka bayani wajen cinta yana farawa daga karewar wata ramadana daga an ce an ga wata wajen cinta ya shigo abu na ɗayan zan ci kuka ne ba shi wani tunan da malamin iziya ya faɗa wanda yake cewa ɗayan na biyun kuma shi ne hudowa al'udir wanda an yi bayani ran na akwai fa'ida ta kula da ɗin yana bayyana an haifi mutum da daddare ko an haife shi daidai hudowa al'udir ko shi ne ni bayani ba sai an mai ta wasu gudu lokaci kuma wala ka yi duk da kai tun nan idan wani lokaci shi ne ya zama wajibi amma ana iya fitar da ita kamar yini biyu ko kwana uku in kwana uku za a iya fitar da ita kamar yadda an samu wannan da suke samu mazala wanda suka yi haka da kwana biyu ko kwana uku wannan shi ne abin da yake mazafin imam malik to amma akwai wanda suka tafi a kan cewa tun farkon wata za a fitar saboda malik ana ce mana dandoyi a kai cewa an biyo suna ta faɗa za a fara tura magana saboda shi ya kawo a wannan magana a wannan imam malik sai saura kwana biyu ko uku kaga lokacin wajen da bai shigo ba amma an ji rangwame saboda a tanadar wasu talakawa wanda yake wani abin da aka ba shi dinnan zai iya shirya shi ya gyara shi a yan wannan kwanaki kafin ranar idi suna a aiwatar da shi shi ya sa suka ce ya halatta ja'izi ne wannan lokaci ne na ja'izi a iya dade ta kwana biyu ko suna uku ja'izar amma lokacin wajen da zai kare wanda ramadana amma lokacin da aka fi so shi ne da safe kafin abin masallaci kamar yadda hadisin abdullahi bin umar din a karashin su magana yake cewa manna wanda ya ba da ita wato kafin a cikin masallaci da iya zakatun makabula zakatun karfafiya amma wanda ya ba da ita bayan an dawo da masallaci zai bayyana sadakatun gina sadakati to amma kamar yadda aka gani idan dai mutum yana da wadata har ya bari aka yi sallah bai fitar da ita ba to ana nan sai ya fitar da ko da lokacin da ya wuce domin sakaci ya yi amma wanda ke ba shi da shi ya rasa bai sami inda zai rance ba ya ranto ya fitar kuma shi ma rance sai in mutum yana da halin biya mutum ya san yana da wata hanyar samu da zai samu na da wata ɗaya ko wasu ƴan kwanaki to sai ya ranta amma mutum ya san ba shi da wani hanyar samu bai san a ina zai samu ba to wannan shi ma an yafe masa wannan lokacin da ya wuce shi kenan masanin tawo da mutum ya fitar a kansa kamar yadda ya zani ya yi bayani da duk wanda ya wato ya ci da shi ya fitar kuma waɗanda ake sarrafa a bada zakar da talakawa ana ba da kuma da miskinai talakawa kamar yadda maza ya faɗa a cikin hadisin abdullahi bin umar da yake cewa tuhuratan lissa'i min al-rin barana rasula tuhuratan lissa'i min al-ladawi wal rasul wa tuhuratan lil masakin annabi ya wajabta ta domin ta tsarkake mai azumi saboda yashe shi yan magana ne da ayyuka waɗanda ba su dace ba to wani ta tsarkake masa wannan ne kuma san wata dan kuma a ci da miskinai dan kai da wani miskinai ana cin abubuwa na farin ciki ana cin abinci su kuma ba abinci to a wadatar da su to wannan shi ne yiri ne a ɗan tafi da aka ce a yi tafi bayani ya gabata baya alhamdulillah
Yeah.
ya bayani shekarar zai bayani dogo na
amma bai san ba da ita ba a ce daga kuɗi ya inganta ko kuma ta inganta ba ai dama lokacin idi kan a tafi idi ake ba da ita in bayan idi ne iya sadakatun nuna sadaka amma gwamnati ta haɗa a kansa dole sai ya ba da ita in aka je idi aka dawo ba a yi ba to in aka fitar aka bayan bayan idi sadaka tu mina sadaka amma kuma wannan ba zai sa a ce ta fara daga kan mutum ba dole ne zai ba da ita Eh. kuma mafi yawancin abin da ake ci shi za a fitar idan masara aka fi yawan ci to a ita za a fitar idan gero aka fi yawan ci a shi za a fitar idan shinkafa aka fi shi a ita za a fitar ba mai zara ma yana cewa in kana in kana alasu ko in kana alasu kuta tsaumin eh ukhrijin minhu tunda alas ai shine abinci ne ake ci ma domin alas abinci ne mai tsada to idan har shine abincin al'umma to a ciki ba ba sai a duba amma kowa ya iya duba shi ne ya fi yawan ci amma da tafiyarin ka fi yawan cin ba kai kai magana a kan fita kai ba kai kai magana a kan fita kai yawan allah mai mai ta mana yanzu za mu yi addu'a da kowa sai ya halarto da bukatarsa za mu yi addu'a allah kuma ya amsa mana a
jama'a akwai sanarwa da halitta ya yi a sanar akwai ɗaya daga cikin waɗanda suke hadimai wannan hadara alhaji didi to alhaji idris bayu wanda yake an- an ne da ɗan- ɗan ɗan uwanmu ɗan uwanmu da shi alhaji ibrahim biyar an basne saboda haka ya rasu ya samu cikawa a wannan jari da albarka jari na juma'a to ya samu cikawa allah da ana sanar da jana'i da cikin halima gobe juma'a bayan sallar juma'a masallacin shehu rabiu na can goron kudu insha allah Eh, wanda ya sami kusa a halarta allah ya gasa da damar damar
yanzu shi karin bayani shi ne shi wanda ya rasu ya ce dan uwa amman ibrahim ina da za a fi sanin alhaji abubakar mato Eh, alhaji mato eh, shi ne kanin alhaji mato ne shi kikinsa ya yi daɗe shi ma a kwance ma lafiya to allah ya karbe shi in za mu yi addu'a in za mu sa shi a ciki za mu yi masa hijab allah ya ji kansa allah ya gafarta masa salatu fati uku uku Wadatar fati uku uku.
ya raɗi ku ɗari da ishirin da tara a cikin ke Ya fara yi ihu ɗari da ashirin da tara.
karanta ƙulwar lafiya ɗaya Amin. Wallahu sha ɗaya.
da ƙulwar lafiya ɗaya Wallahu sha ɗaya.
lafiya ɗaya Wallahu sha ɗaya.
Amin.
Wallahu uku.
Wallahu uku.
dukkan sabon shi da suka taso da shi a rayu wani abubuwa a kan damu su kowa labu Amin.
Wallahu uku.
natijan mu wannan gungun da area nan ba kan da su yi kan damu su kowa labu Amin.
Wallahu uku.
wanda ake rayu wani abubuwa da su suka labu da su ake tare da kan yanzu kan damu su kowa labu Amin.
Wallahu uku.
wannan da ya shi a rajin idris ya karanta masa fatiha ɗaya wallahu uku salatu fatiha kwallo sa ta zama masa gida Fatiha ɗaya, ɗaya, wallahu uku. Tsarin fatiha uku.
su taimaka a cikin wani aiki cikin abubuwan da muke nana Allah saka musu da Allah biya musu bukatu karanta musu da wata bukatu Alaƙar fatihi.
Ƙara lafiya.
marasa lafiyan mu Allah ba su lafiya Allah ko ta Allah ya saka da su da wanda suke gida da wanda suke tafiye da wanda suke nan Amin.
duk wanda mai da lafiya Allah ba shi lafiya masu lafiya Allah inganta su salatu fati Alaƙar fatihi.
da rashin tsaro da ake ciki Allah ya mana Amin.
magani Allah ya kare mu da kariyar sa Allah ba ji Alaƙar fatihi.
Amin.
kunci da muke ciki Allah ya bata mu Amin.
Allah ya kawo mana buɗe a cikin sa Allah ya tabbata Alaƙar fatihi.
Amin.
shugabannin mu na musulunci Allah ya taimake su Allah ya sa adalci cikin zuciyarsu Allah ya tabbata Alaƙar fatihi.
yaran mu Allah ya shirye su Allah ya sa da'a cikin zukatan su Allah ya tabbata Alaƙar fatihi.
duk wanda ya zama zaune Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya ce suna da yau da bincina
Amin.
Allah ya tabbata صلاة الفاتح
Amin. Alƙara shi lafiya.
Allah maimaita mu. Amin. Sa mu ga lokacin ba kada. Amin. Salatul Fati.
صلاة الفاتح
Albarkatun shehu da shehu. Albarkatun mai. Amin.
Mutanen da suka tafi Allah ya dawo da su lafiya. Salatul Fati.
صلاة الفاتح
Yadda muka yi taron nan lafiya muka yi wa lafiya Allah mai da kowa gida lafiya. Allah roƙonka. Allah ka mai da kowa gida lafiya. Kuma ka ba mu dillalin da kake ba mu irin wannan aiki. Ba tare da ya tawaye ba. Alfarman manzo Allah. sallallahu alaihi wasallam. Salatul Fati.
صلاة الفاتح
Assalamu alaikum. da suke gane gudunmawa a cikin waɗannan aikace-aikace mun musu addu'a da su jumlatan amma tun daga wasu kamar su alhaji walida da irin su ali hamza da su irin su ali sadauki ilyasu da duk sauran irin su wanda a cikin halin nan ne duk sanin daga alhaji hamza alhaji gamba nasiri duk suna daga cikin waɗanda duk ake raya abubuwan nan da su to dukkanin su dai Allah ya kara musu lafiya mu ma da da muke da lafiya Allah ya inganta lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana dukkan fatan mu lafiya ce Allah an sa abin da muka yi Allah ta bari ko ta'ala abin da muka manta ba mu san ba mu sawo shi ba shi ya fi mu sanin sa ya sa shi a ciki kuma Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu gabbaki mu ga dimba kuma Allah ya sa Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na rayuwa da fadi eh duk mu kunshe duk bukatun mu mu kunshe su a fatiha sallallahu
فاتحة لصلاة الفاتحة
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الذي يشرح
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله